أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar talata bakwai ga watan ramadan hijira farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne daidai da ashirin da hudu ga watan febriye miladiya aihuwa isa ɗanna na maryamu alaihi salatu wassalam dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na markazul imam bukhari littafi alqur'ani wa dirasatil islamiyya don ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ya biya muna bukatunmu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani wannan shine darasin mu na shidda a cikin suratul nisa aya ta goma sha nawa aramma aya ta goma sha ɗaya sha biyu to ajiya duka mun karanta waɗannan ayoyin mun tsaya aya ta goma sha shida faɗar ubangiji ta'ala wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima na'am arama amai ta ayat a'udhu billah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبنجي تعالى يتي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله تعالى يتي وإنن دسك زوم أيكن الفاشا daga cikin ku fa'azuhuma ku cutar da su muka ce wannan ayar an shahe ta da aya ta rajimu da kuma ta haddi ga wanda ya zina yana da aure za a masa rajimu wanda baya da aure za a yi masa bulala ɗari a kore shi shekara ɗaya ubangiji ta'ala ce fa in taba idan suka tuba wa aslaha suka gyara fa a'ridu anhuma ku kauda kai daga gare su inna allaha kana tawwabar rahima Allah ta'ala ya kasance mai karɓar tuban bawa rahiman mai jin ƙai. Wannan ayar tana da fa'idodi da ya kamata mu tsakuro a cikinta kafin mu shiga aya ta gaba. A cikin wannan ayar muna iya hiddo mas'alar liwaɗi ko luwaɗi a cikinta. Luwaɗi ko kuma allutiya ko kuma amalu ƙaumi lutin shi ne ɗa namiji ya nemi ɗan ɗa namiji ɗan uwansa shi ake ce ma luwafi ɗa namiji ya nemi ɗan ɗan uwansa ɗa namiji a dubararsa babu shakka wannan aiki yana daga cikin mafi munin aiki da bayan Allah suke aikatawa a bisa doron ƙasa domin duk wanda ya aikata luwaɗi a bisa doron ƙasa Allah ta'ala ya halaka shi Allah ta'ala bai bar su haka nan ba domin luwati yana daga cikin mafi munin abun da bawa zai yi Allah ta'ala ya halakka shi da haka ubangiji ta'ala ya yi bayanin luwati a cikin ayoyi da yawa da kuma bayaninsa a cikin alkur'ani mai girma luwati yana da hukumci guda biyu a wurin malamai wasu malamai suna ganin luwati yana da ayoyin da yake da alaƙa da alƙur'ani mai girma wasu kuma suna da alaƙa da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malam Uthaymin yake cewa annal luwata lahu hukumani الحكم الأول ما دلت عليه الآية والحكم الثاني ما دلت عليه السنة أما الحكم الأول أن الذي يأتي الفاحشة من الرجال يؤذى بالقول والفعل وبالهجر وغيره وكثير من الناس تكون أذيته أشد من ضربه wanda zai aikata wani abun alfasha za a hukumta shi da cutarwa da baki da aiki da ƙaurace masa domin da yawa daga cikin mutane idan aka ƙaurace musu aka dinga gaya musu baƙaƙen maganganu ya yi cutuwa sama da a bashi kashi sama da kuma a tsare shi amma hukunci na biyu wanda ya zo a cikin hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa huwa qatlul fa'il wal maf'ul bihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana a hadithai ingatattu irin hadithin da al-imamu tirmidhi da abu dawud da suka fitar da shi da ibnu majah a hadithin abdullahi dan abbas wanda al'imamul albani ya inganta shi annabi yake ce man wajattumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda kuka iske shi yana aikin mutanen annabi lutu namiji ya nemi dan uwansa namiji to ku kashe wanda yayi da wanda aka yi ma Uh, babu shakka mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam mutane ne waɗanda suka cutar da wannan annabin Allah sun cutar da shi da wannan alfasha don haka alkur'ani ya bayyana hukumce-hukumce ko kuma salo na yadda da'awar annabi lutu alaihi salatu wassalam ta kasance game da kiran mutanensa ya sha ce musu fattakullaha wa ati'uni ku mini da'a ku ji tsoron Allah وما أسألكم عليه من أجر أتكن سورة سورة الشعراء إن أجري إلا على رب العالمين النبي لوط yake ce mutanansa bana tambaya ku jinga game da kiran da nake muku bisa kan tafarkin Allah sai dai ladata ina neman ta wurin ubangijin talikai Allah mahalicci kuma ya hane su hani mai tsanani game da wannan alfasha yake cewa ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a cikin suratul a'raf a cikin suratul naml kuma haka yake cewa ata'atuna alfahishata wa antum tubsirun yanzu za ku soma za ku zo ma alfashar da duk duniya ba wani makhluki da ya riga ku akanta ku zo ma namiji ta dubura ga inda Allah ta'ala ya halitta muku ku yi aure yace ya za ku zo mu alfasha alhali kuna sane kuna da hankalinku kuna da basira a innakum lata'tuna ar-rijala a cikin suratul ankabut wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar ya za ku zo mu alfasha ku zo ku kakkace hanyoyi ga hanyar da Allah ya halitta muku ta ku zo ku nemi mace da aure da sadaki a daura aure ya zama an kama ita halak malak amma ka zo kana neman kato kai wari shi wari abu shakka annabi lutu alaihi salatu wassalam da ya kiran mutanensa ya yi da'awa ya yi da'awa suka kange daga biyar shi har suka nuna za su fitar da shi daga wannan garin suka ce ku fitar da ƙalula in lam tantahi ya lut latakunanna min al min al-mukhrajin ko yace wallahi ya lutu idan baka bar kiran mu zuwa mu bar luwadi ba mu bar wannan aiki za mu saka cikin waɗanda suke korarri a cikin suratul shu'ara ƙarshe ma da suka burunƙasa suka ga sun kai inda za su yi ma Allah yaji suka ce itina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ka zo muna da azaba Allah in dai kai da gaske kake to da haka suka aikata wannan alfasha suka yi wannan abun annabi lutu alaihi salatu wasalam yayi addu'a yace rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun ya allah ka kaurace ni da mutane na da abun da suke aikatawa lokacin da allah ta'ala ya tashi musu azaba sai ya aiko mala'iku allah ta'ala ya bayyana waɗannan mala'iku suka iske annabi ibrahim alaihi salatu wasalam suka ce mu an aiko mu zuwa ga mutanen lutu alaihi salatu wasalam za mu halakar da su sai matar shi wadda za mu tsiratar da shi sai matar shi tare da wa'annan wadda ita ma ta kasance tana kai tana taimakawa wurin saba ma Allah ta'ala da suka zo mala'iku suka zo da siffan mazaje kamar da malamai suke ambatawa sai suka ga ga sabo harka nan wanda mala'ika za su luwa idan su rena mutane suka zo suna son ya ba su dama ga bakin shi sai ce haula'i banati hunna athaharu lakum ga diyana nan sune waɗanda suke daidai da ku qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid duka ce kai ho ka san mi muke so kuma bamu da haƙi ga diyanka mu bamu son diya mata ai ka san abun da muke so maza muke so da haka ubangiji ta'ala sai ya bayyana mishi uslubi na sanyayawa mala'iku suka ce wa qalu la takhaf wala tahzan inna munajjuk Allah ta'ala ya ce masa kada ka ji tsoro kada ka yi kunci zamu tsiratar da kai qalu inna muhliku ahla hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min alghabirin إنا, منزل منز إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون التي للذا مسبكر دساوا ga wayannan mutanen alƙarya saboda abun da suka sance suna yi na fasikanci da haka Allah ta'ala ya bayyana yanayin ukubar da ya musu ba dan komai ba saboda wayannan aiki da suka kasance suna aikatawa amma kaga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bayyana ya za a yi kuma su sai Allah ya ce wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Allah ya ce muka saukan musu da ruwan balbalin bala'i ka duba ka ga yadda ƙarshen waɗannan mutane su kasance mutanen da ke saba ma Allah ta'ala wannan ayar ko kuma wannan kissar ta annabi lutu alaihi salatu wassalam ta karantar da mu ababe da dama daga ciki mai da'awa zuwa ga Allah ya ci gaba da haƙuri lokacin da kake kiran mutane a zo abi Allah abi tafarkin Allah kada ka zan mai saurin rahashewa kada ka zan mai saurin yin dekuraje a shi malami kullun kira yake yi ya bi salo ya bi wannan salon gobe ya bi wannan salon jibi ya bi wannan salo irin na annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كدبك النبي نوح عليه الصلاة والسلام يدي شكروا أرو أرو تاردسوا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون shekara dubu ba hamsin yayi yana kiransu a zo a bi Allah amma ba wanda ya imani da shi sai mutane 'yan kaɗan ne da haka duk wanda ke son ya bi tafarkin annabawa wurin da'awa ya bi tafarkin annabawa wurin kiran mutane zuwa ga Allah ta'ala to dole sai ya sa takalmin karfe na haƙuri sai ya ƙara sabaran ala sabarin haƙuri bisa kan haƙurinsa sai ya ƙara haƙuri tiriliyon bisa kan haƙuri tiriliyon domin babu shakka idan kana da'awa za a doke ka kamar wani ba annabi wanda baya kuskure la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ko kuma wani mala'ika to babu wani tafarki da ake samun kalubale ko yaushe kamar tafarkin annabawa shine tafarkin da'awa dan haka abu na farko mai mai da'awa zuwa ga Allah ya ji tsoron Allah ya gaya wa mutane abun da shine daidai shi kuma gaya ma mutane daidai ba zai tabbata ba sai lokacin da ka yi karatu wanda yake daidai sai lokacin da ka karanci abun da yake daidai abun da yake kuma haka ne sannan ka isar da saƙo yadda yake ya ake isar da saƙo yadda yake da haƙuri da wa'azi da hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ana kira ne zuwa ga Allah da hikima da kuma wa'azi mai kyau to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace idan kuka kama namiji da namiji suna luwaqi suna aikin mutanen annabi ludu namiji ya hidda wandon dan uwansa namiji annabi yace da wanda yayi da wanda aka yi ma duka aka kashe su menene hikimar yin haka nan abu na farko malamai suka ce shi duk wanda ke luwaqi to baya son diya mace zaka iske baya shahawar diya mata kuma wannan ya bayyana ne a cikin suratul shu'ara ata'tuna adh-dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yanzu za ku zo ma mazaje a cikin mutanen duniya ku bar abunda Allah ya halitta muku daga cikin matayenku Allah ya halitta mata dan ku ku kuma ya halicce ku dan matan ko ba haka ba Allah ya yi halitta da namiji domin ya karkata zuwa ga ɗiyamace idan ya ji baya son mata to ya zo inda likita a bincike shi babu wani namiji face gariza ɗabi'a ta halittar shi yana son ya yi aure ko mitar juma za ka ga yaro ƙarami an tambaye shi in ka girma bi kake so ya ce zan yi aure ita ma an tambaye ta idan ki girma bi kike so ta ce zan yi aure wa za ki aura wata yarinya ta ce baba saboda ta ga baba ya aure uwarta To kaga wannan ɗabi'a ce haka Allah ta'ala ya halici ɗan adam akan wannan hubbu shahawati minan nisa'i soyayya ta sha'awa ta ɗiya mata. To da haka idan aka samu fitra ta ɗa namiji ya canza daga wannan to an samu matsala. An samu ɗa namiji baya son mata to babu babu babu lahiya ko kuma yana aikata luwaɗi shi kuma duk wanda ke aikata luwaɗi Allah yana tsine masa albarka ne Allah yana hidda albarka a rayuwarsa Allah ta'ala ya kare mu. kuma idan aka zama an bar mata babu aure sai zahiratul unusa ta yi yawa ‘yan mata su yi yawa ga sunan babu mai ɗoka su irin matsalolin da ake wama da shi a yanzu kowace ta riƙe miji ta ja daga ita ba ta yarda mijinta ya ƙara aure ba sai a bar ‘yan gidanku babu aure idan kowane miji ya ce zai zauna da mata guda wallahi matan da za su yi saura a duniya suna da yawa mace nawa za ta yi saura kowane ya ja daga ya ce shi daga matar shi guda muta ƙarabin takalmin kaza bai ƙara aure ita mata ce ba ta yarda mijinta ya ƙara aure ba to shi kenan 'yan matan sai su yawa ko yanzu dama sun yawa wani malami ya ce ya taɓa wata dirasa yana zaune a wata unguwa kafin ya ga ɗa namiji guda da aka sauko da makaranta sai da ya ga sama da mace goma sha biyar sun wuce sannan ya ga namiji guda ya huce ya ce kai da ma ya gani sai da kira shi ba ya kadago saboda karancinsu to da haka jama'a maza sun yi karamci kuma da yawa yau suna nan suna sakaci da nasu mazajen tana nan tana wasa Allah ya mata ni'ima ya gargado mata arzikin ta bagas tana nan tana ganin ita ba ni'ima Allah ya mata ba sai radda ta hita daga gidan mijinta ta koma cizon yatsa ta koma da ta sani sai Allah ya ka mishi mata wadda ta fi shi wadda ta fi ta 100 bisa 100 kuma duk lokacin da miji ya auri mata wadda ta fi matar shi ta farko to kada ta taba tunanin zai dawo mata shikenan ya barta Allah ta'ala ya datar da mu to da haka idan aka cimma namiji yana luwadi da namiji kashe shi za a yi wannan shine shari'ar musulunci kullum ina addu'a ina Allah ya nuna mana da radda za a shari'ar musulunci shari'ar da za ta hana luwadi shari'ar da za ta hana maɗigo wanda shi ma yana daga cikin babban bala'in da bal ma yahi bala'in luwati ma digo mace ta nemi mace abinda yanzu ya zama ruwan kai ruwan dare ga magari illa man rahima rabbi zaka ga mace tana neman mace yar uwarta mace ta gamu da mace wai matarta ko kuma mace ta gamu da mace masoyiyarta irin abin da ke faruwa a yanzu mata sun koma ƴan maɗigo ƴan lesbian wanda wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba ƙaramin bala'i ba ne ya kamata hukumomi mahukumanta masu hannu da shuni su tashi hanikan su gayyaci masu hukuma a nemo wata doka da za ta haramta wannan luwaɗi ta hana luwaɗi ta hana maɗigo idan aka kama mace tana luwaɗi eh tana maɗigo a kashe ta ƙiyasan ala zukur ƙiyasi akan maza domin ita bala'inta ya fi bala'in ɗa namiji don duk macen da za ta yi maɗigo to za ka iske ba yiwa ka ganta da adamishi macen da ke maɗigo ba yiwa ka ganta da mishi na ɗaya kenan abu na biyu macen da ke maɗigo ba yiwa ka ganta tana hulɗa da wasu maza bal wata ta taba ce mini wallahi malam ni da ka ganni ina neman ina zuwa inda namiji to zan dai neman kuɗin da zan ta in yi maɗigo ne muna fahimta ta ita kawai ta ɗau zina abun da kawai za ta yi dan ɗaya ta samu kuɗin da za ta yi maɗigo amma ita ba wai dan tana jin daɗin zinar ba wannan kaga an kai ƙarshen lalacewa ita ta yi laihi na zina ta yi laihi na maɗigo zulumatun fauka zulumat ko zulumatun ba'duha zulumat duhu bisa duhu ga laihin zina ga laihin maɗigo to ita da wani za ta je idan ta zo gobe gaban Allah Allah ta'ala ya kare mu da haka mu yi ƙoƙari mu dinga bibiyar yaranmu musamman 'yan boko yanzu a lakunoni za ka iske wannan bala'i ya fara gami gamewa 'yan mata 'yan boko wannan bala'in maɗigo ya fara shigowa za ki ga ɗiyakki tana ce ma wance masoyiya kullum tana makalkale da ita a cikin gida ta zo inda take ke ki gaza shiga ɗakin su ki ga me suke taunawa wace waina ce suke toyawa ɗiyakki ba ta da wata abikiya sai abikiyar ta ɗiyawa ne kullum makalkale da ita tana kwana tare da ita tana ini tare da ita ke rasa menene dalili ke baki san ɗiyakki ita ce mata ba ko ita ce miji ana na ana badala ana alfasha a cikin gidanki bakin labari aka wajibi ne iyaye maza su dinga bincika ɗiyansu mata kuma maza su dinga bincika ɗiyansu maza da mata duka domin ɗiyan nan amana ce Allah ta'ala ya bamu kaga duk lokacin da aka saki tafarki da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka iske badala da banna ta yi yawa shi annabi cewa idan aka au idan ɗiya suka balaga to a rabe wurin kwanansu su wa farriqu bainahum fil madaji' a rarrabe wurin kwanansu yaro da ya kawo ya fara gano shi namiji ne diya da ta kawo ta kai inda take gane ita ma mace ce tana da bambanci da wani yana da bambanci da ita to annabi ya ce a bambance makwanin su a rarrabe da sun shekara goma a rabe su kar a yarda namiji ya kwanta tare da namiji kar a yarda mace ta kwanta tare da mace ko kuma ka bar ɗanka namiji ya kwanta tare da kanwar shi kakka yarda shari'ar musulunci ta hana wannan ba don komai ba saboda abin da yake iya ta ya dawo Allah ta'ala ya kare mu to Allah ta'ala ya kira alfasha wannan zina da luwati da cewa innahu kana fahishatan lalle wannan alfasha ce Allah ya kare mu to Allah ta'ala ya ce wanda ya tuba a cikin wannan ayar to a kauda kai daga gare shi shine na daga cikin fa'idodin da muke tsinta a wannan ayar anna man taba wa aslaha wajaba al-kaffu an uqubati duk wanda ya tuba ya gyara halayensa ya bar hulɗa da 'yan mata ya bar hulɗa da wasu malalatan mutane to Allah ta'ala ya ce a kame wajibi ne a kame daga masa uquba Allah ta'ala ya bayyana aka wannan cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim sai waɗanda suka tuba kakin ku damke su to Allah ya ce ku sani lalle Allah mai gafara ne mai jin kai an baka labari ko an kama wani turmi da tabarya yana zina yanzu isa ga a kama shi sai ya tsere yayi wani gari ko da ya je wani gari ya tuba sai ya zama ladani to yanzu ba yawa ka ce a'a ko ya tuba sai ai mai uku ba Allah ya ce in dai ya tuba kawai a kyale shi fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinkai amma law taba ba'da al-qudrati fala turfa fala tarfa anhu al-uquba ya tuba bayan an damke shi wasu malamai sun ce to ba a ɗauke mai hukuma ta sai an yi mai ita ya shigo hannu da ya ji an zaga mai bulala za a mai bulala ɗari ce na tuba malamai suka ce ba za a ƙyale shi ba an gane wannan amma wasu malamai sun ce a'a in dai har an fara mai hukuncin ya tsere to a ƙyale shi wannan kuma ya inganta a hadithin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi a ba Bukhari ba al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da hadithi na a, hadisin Ma'iz hadisin Ma'iz Ibn Malik lokacin da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa amara bi rajmihi yace ba Annabi nayi zina kuma yayi aure sai Annabi ya ce a jihi shi falamma asabathu al-hijaratu da yaji ruwan duwatsu ana taimai ruwan duwatsu na rajamu ai lamma asabahu masul hijarati haraba sai walwala da gudu yace walakin as-sahabatu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu amara bi rajmihi qalu la budda min tanfidhi amri rasul sahabbai saboda annabi yayi umarni da cewa a jihe suka ce wallahi babu makewaya sai mun mun tabbatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi shi suka damƙo shi suka sake jehe shi sai da ya mutu da aka zo aka ba annabi labari sai annabi ya ce halla taraktumuhu yatubu me yasa ba ku bar shi ya tuba ba fa yatubu Allahu alaihi sai Allah ya karbi tubansa me yasa ba ku kyale shi ba ai yayi gudu ku kyale shi la Allah ya yi nadama ya tuba zuwa zuwa ga Allah Allah kuma ya yahe masa to anan sai wasu malamai suka ce wannan yayi nuni cewa idan mutun yayi zina ya tuba tuba mai kyau ba tuba mazuru ba a san tuba mazuru ko mazuru ne zai canye ma awakin zai canye ma yan kajinka da tantabarunka in ka kama shi zai ma wani ido kuru alama ya tuba sai ka kyale sai gobe ya dawo kuma to kakkai tuban mazuru Hissa ayoyi na gaba za su bayyana mana sharuɗan tuba wai wani da irin kanzon kuregi labarun na wanda ba su inganta ba ya ce wata rana ya kama wani mazuru da ya hwara gugar kanshi ya hwara gugar kanshi kala yana min yau sai da koma daga yau daga yau irin ƙaryatan da mutane kai ka so gani ƙarya ce to yanzu irin waɗanda ƙarerayi ne za ka ji a cikin hadisi kai da kanka ka san hadisin ƙarya ce sai dan kala kato ya murza ido ya ce a kajiya a cikin hadisi an kace kaza kai malam in baka san hadisin baka je ka karanci hadisin kada a sa ma kiyayya ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baka da ilimin tantance hadisin annabi na sha gayi cewa ko mu da muka karanci hadisin ba mu yarda duka hadisai annabi ya gaye su ba wani sunan hadisin ɗaya ya ɗoka amma wallahi annabi ba shi ya faɗi maganar ba na ba da misali من جلس مع المغفور له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر wai aka ce annabi ya ce duk wanda ya zauna tare da shehin da aka gafarta masa to shi ma an gafarta mishi to wa ya gaya ma shehu an gafarta masa wannan wannan hadisi ya ci karo da sarihu nassil qur'an annabawan Allah kowa ya san Allah ya gafarta musu ko ba haka ba daraballahu mathalan lil ladina kafaru امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الله يتي يا بعد مثال وإندا سكا ضرب الله مثل للذين كفروا وإندا سكا كافرتي مات النبي نوح دا النبي لوط sun kasance karkashin bayunmu na gari amma suka yaudari wa'annan bayun namu Allah ya ce sai fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin sun aure annabawan Allah amma auren da suka wa annabawa bai hana Allah ta'ala ya shigar da su a cikin wuta ba to amma kai kana cewa yau dukkan zauna tare da shehi kai ma za a gafarta ma to da wannan hadisi ba hadisi bane muka ba da misalin hadisin da suke cewa wai annabi ya ce duk wanda ya sha kankana da khalal jannata man shariba al-bittikha da khalal janna wai duk wanda ya sha kankana ya shiga aljanna ai yana ganin da masallacin ga kowa da aljanna ne muka ce wannan aljanna ba ta yi arhuka ma haka ba wannan hadisi annabi bai gaye shi ba ƙarya ce ina fata an fahimci wannan da ire-iren waɗannan hadisai wanda na yi ta karantar da su a cikin karatunmu na alkashifu fi mustalahi ahli al-athar na ba da misali na hadisin zammul furs hadisin zammul asud hadisin da wai annabi yake cewa in Allah ya tashi yayi farin ciki sai ya saukar da wahayi da yaren larabci in ran Allah ya ɓace sai ya saukar da wahayi da yaren farisanci wannan ƙarya ce annabi bai faɗi hakan ba ko kuma hadisin da ke nuna cewa baƙin mutum wani ƙasƙantaccen mutum ne da Allah ya halitta wannan ba hadisi bai annabi bai gaye shi ba ko kuma hadisin zammu turk al-atrak hadisin zargin ko kuma ganin lehin mutanen turkiya wannan muka ce ba hadisi ba ne da ire-iren hadisan da ake kirkiro su cewa wai annabi ya faɗi wannan maganar daga su masana hadisi sun gayi cewa me ake nuhi da hadisi hadisin ya rabu gida biyu wasu malamai su kuma sun raba shi zuwa uku amma kason da yake yi na uku shi wannan kason na uku min babi takmilati taqsima ne haka wasu malamai suka ce al-imamu ibn salah ya ambaci malamai sun raba al-hadisi zuwa thalathata aqsam ila thalathati aqsam as-sahih wa ad-da'if wal hasan hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'ifi wanda shi da al-imamu suyudi yake cewa wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan da yawa daga masana hadisi sun raba hadisi gida uku hadisi sahihi da hadisi da'ifi da hadisi hasan to yanzu kai duka ka kasa sanin wane ne hadisi sahihi baka san shi ba baka san hasani ba baka san da'ifi ba baka san maudu'i ba kawai duka kayi ma hadisai kadin goro da ka ko hadisi irin hadisin in kan rasa kuɗi ka ƙara aure in talauci yayi yawa ka ƙara aure in talauci ya ƙara yin yawa ka to da mi za ka ƙara aure Allah ta'ala ya datar da mu to shi ne aya ta bayyana muna cewa kuma idan mutum ya tuba babu laihi bayan tuba shi al'islamu ya jubbu ma kabla musulunci yana karkare yana goge duk abin da ya gabace shi da haka duk wanda ya tuba daga zunubi kamar bai taba zunubin ba bai halitta a dinga aibanta shi da laihin da ya aikata kuma ya tuba ba ya yi laihi kuma ya tabbatar da cewa ya yi laihi ya yi nadama na wannan laihin da ya aikata to shi kenan ba a aibanta shi da wannan laihi a ce kai da kai kaza ba a aibanta shi da wannan laihi shi musulunci yana kankare yana kau da kai ga waɗanda suka yi laihi shi ne Allah ce fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma idan suka tuba suka gyara laihukansu Allah ya ce ku kau da kai daga laihukansu Allah ta'ala ya ce innama tawbatu 'ala alladhina ya'maluna as-su'a nam arma إنما التوبة على ال... إنما التوبة على على الله.
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ubangiji ta'ala ya ce innamat tawbatu 'ala allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu 'alaihim wa kana allahu 'aliman hakima lalle tuba wanda Allah ya farlanta ma kansa ya karbi tuban ya tabbata lilladhina ya'maluna as-su'a ga wa'anda ke aikata alfasha ko sabon Allah bi jahalatin hala hala kaunihim jahilina halin kasantuwarsu cikin jahilci ba su sani ba sun saba ma ubangijinsu a cikin halin jahilci to Allah ya farlanta ma kansa zai gafarta ma duk bawan da ya aikata laihi ba tare da ya sani ba duk bawan da ya aikata laihi ya saba ma Allah ba da ilimi ba a cikin jahilci to Allah ya ce fa'ula'ika wa'annan ya tubu Allahu alaihim Allah zai karɓi tubansu wa kana Allahu dama Allah ya kasance aliman masani ne bi khalqihi da halittunsa gaba ɗaya hakiman gwani mai hikima fi sun'ihi a cikin hai- aikinsa don haka jama'a duk lokacin da bawa ya aikata wani batsala ya aikata wani saɓo komai girman wannan saɓo matuƙar ba shirka ya yi da Allah ba kai ko shirka ya yi inda ya yi tuba mai kyau ya koma ga Allah tuba irin wanda ake ce ma tuba to Allah zai karbi tubansa inda matsala take shine ya mutu yana shirka ya haɗu da Allah yana halin kasancewa sunan shi wanda ya haɗa Allah da bauta a nan duniya ina fata an gane wannan don haka idan ka tuba to Allah zai gafarta ma tubanka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo mahaɗatta to Allah zai karbi tubansa ranar tashin alkiyama rana za ta hito ta yamma to sai ka tuba kafin wannan lokaci to Allah zai yahi ma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yawaita neman gafara yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra annabi yace wallahi ina neman tuba zuwa ga Allah ina neman gafara Allah a kullun sama da so 70 dan haka tuba yana da sharuɗa sharadi na farko kai tuba akan kai aikin ba da ilimi ba isa malam bai akhdari ya tattaro sharuɗan tuba yace wa shuruɗut taubati sharuɗan tuba annadamu ala ma fata kayi nadama akan abin da ya shuɗe ka yi laihi ka saba ma Allah sai ka dawo ka yi nadama kai ka sakakance ka ce wai ni ne da kaina yanzu ni kaza a sha da ban yi ba wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya ilaihi alaihi min umrihi yayi niyyar cewa ba zai koma masaban Allah ba a cikin abun da ya mai saura na rayuwarsa wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar saban Allah a wannan lokacin da yake aikata shi inda ya kasance na cuɗanyuwa da wannan sabon Allah kai tsaye ka ji an ce zina haramun ce sai ka bari shan giya haramun ce sai ka bari ba tare da cewa a to bari in bari hannan gaba insha Allah zan tuba ko kuma kana laihi ka ce a zan tuba ina girma irin sabon Allah mata mace ce tana saba ma Allah sai ta ce in ta yi arme za ta bari ai ita rayuwa tana da wani abu ba bature ya ce labitin etan segon natural duk abin da ka saba ka saba marayuwarka a kansa to shi ne za ka dinga yi a nan gaba man shabba ala shay'in shaba alaihi duk wanda ya tasa akan wani abu malam ibnu kasir ya ce zai tsuho yana yin shi in ka tashi kana son kwana to sai kaga ka tsuho kana son kwana in ka tashi sadda kana saurayi kana hada idonka kwana baka da aiki banda ibada baka da aiki banda neman ayyuka na alkhairi ina zaka wurin karatun qur'ani daga ina kake wurin karatun qur'ani to sai kaga har ya tsuwa yana karatun qur'ani amma mutum nawa ne zaka ga ya tashi yana shan kwaya kuma har ya tsuwa yana shan yana shan kwaya ba ku ga tsohi ba inda gemi baya hana wasa ba Allah ta'ala ya kare mu wa man shabba ala shay'in mata alaihi shi kuma duk wanda yayi hurhura yana aikata sabon Allah to illa ɗan kaɗan sai kaga sai sun mutu suna aikata wannan sabon Allah Allah ya kare mu to shine Allah ta'ala ya shardanta ma kansa zai karbi tuban bawan da ya tuba akan jahilci Allah ya ce walaysa tawbatu na'am وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار نعم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
أكني نعم
Na'am, hakan ne. Ubangiji ta'ala ya ce wa laisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at. Allah ya ce tuba bai kasance ba ga waɗanda suke aikata zunubai. Hatta idza hadara ahaduhumul maut suna nan suna ta aikata sabon Allah sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su. Yanzu da ya ga ga alamomin mutuwa nan. Ƙala sai ce inni tubtul ana lalle na tuba a yanzu. sai Allah ya ce mai al'ana wa kada asaita yanzu zaka tuba alhali dubba dalar da aka yi kayi ta irin mutumin da ke zina yana ta zina yana ta zina ya ki tuba sai da ya kwaso sida sai ce na tuba to kaga an samu matsala ya san ko kuma bai kwaso sida ba yanzu ya kai inda al'aurar shi ba ta tashi bai iya zina sai ce ya tuba ko kuma misali ya kamu da cutar sanyi infection inda har ya kace mai kan al'aura yanzu ya dai san bai da amfani ba mace da za ta yi raya ya yi zina da ita da wannan cuta sai ce ya to an samu matsala ko kuma barawo ne yana ta swata sai da ya kai inda babu cine babu ƙaho bai iya swata ce na tuba to ba irin wannan tuba Allah yake so ba to shine Allah ya ce hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai da mutuwa ta zo ma ɗayan ku bi ma'ana alamatul maut alamomin mutuwa wasu ka ce wa akhadha bin naz'i mutuwa ta fara jan shi irin ya kai inda bai da katabus bai iya tsina nama kansa komai qala yace inni tubtu al-ana ni na tuba a yanzu Allah ya tuba a karba irin wannan tuba fala yanfa'uhu zalika fala yanfa'uhu zalik wannan tuba ba za a amfane sa ba wala yuqbal minhu kuma ba za a karba masa shi ba walallazina yamutu da kuma Allah baya karbar tuban waɗanda suka mutu hum kuffarun suna kafirai idza tabu fil akhirati inda inda muayanati al'azabi la tuqbal minhum idan suka tuba a ranar lahira lokacin da suka ga azaba ga tanan ga sunan ali ya ga ali sai Allah mun tuba Allah baya karbar irin tuban da aka yi bayan an ga azaba ulaika atadna lahum azaban alima Allah ya ce waɗannan sune waɗanda muka yi ma tattalin azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu wannan ayar ta bayyana muna falalar Allah akan bayunsa Allah ta'ala yana yahe ma bawa dullahin da ya aikata matukar ba shirka yi ba kuma wannan ayar ta karantar da mu cewa ya kamata bawa ya dinga neman tuba da gafara zuwa ga Allah kuma ayar ta karantar da mu kwadaitarwa zuwa ga gaugautawa a gaugauta tuba zuwa ga Allah kuma duk wanda ya tuba ya nemi gafara Allah yana karɓar tubansa kuma Allah ya tabbatar ma kansa ilimi kuma ya tabbatar ma kanshi hikima cewa wa kana Allahu aliman hakima lalle ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani hakiman gwani mai hikima Allah ya ce tuba walaisatit taubatu cewa shi walaisatit taubatu sai Allah bai ce walam yaqul ala Allah ba li'anna hadhihi taubata muntafiya shar'an domin wannan tuba an kore shi a shari'a fa hiya laysat haqiqa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at wannan cewa shi as-sayyi'at yana yiwa al-muradu biha al-jins ana nuhin jinsin sabon Allah amma al-azharu shine al-jam'u domin shine la zahirin lafazin dukkan sabon da Allah ke yi in dai yayi yayi shi bai tuba ba har sai lokacin da alamomin mutuwa suka zo mai to ba a karɓa wannan tuba ko kuma ya mutu lahira Allah baya karɓa tuban da yi isa Allah ta'ala ce inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba lokacin nadama ba ta amfani Allah ce inna anzarnakum lalle mun gargade ku mun muku gargadi na azaban azaba azaba ta kusa irin yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu lokacin da dan adam zai kalli abinda hannayensa suka gabatar na sabon Allah wa yaqulul kafiru sai a kafiri ya ce ya laitani kai cona ina da ban aikata wannan sabon Allah ba kai cona kuntu turaba ya Allah ka maida ni kasa Allah ka maida ni turbaya ai wannan tuba baya amfani wannan nadama yinta da barinta duk ɗai ba ta da amfani nadama ce wadda ba ta amfanin wanda ya yi ta Allah ta'ala ya kare mu shi ne ubangiji ta'ala ya ce ko kuma tuban da an ka yi lokacin da mutuwa ta zuma mutum sai ce al'ana inda mushahadatul maut lokacin da mutuwa ta zo mai sai ya ce na tuba an gane to yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana irin wannan yace khairu sadaqati an tatasaddaqa wa anta sahihun shahihun ta'malu albaqa'a wa takhsha alfaqara mafifici sadaka da bawa zai yi mafi alkhairin sadaka da zaka taimakon addinin Allah da ita annabi yace an tatasaddaqa kayi sadaka wa anta sahihun kana lahiyayye shahihun wanda baya tsoron mutuwa lahiya shilau malamai suka ce shi ash-shahihun ta'ammalul baqa'a kana burin ka wanzu a duniya wala takhshal faqara baka tsoron talauci ita ce sadaka wanda in kai ta Allah yake so to haka shi ma tuban kiyasi da wannan tuban da Allah yake so tuban da za ka yi kana lahiya lau hankalinka lahiyayye tas to irin wannan tuba Allah yake so wannan sai Allah ya ce walal ladina yayi amfani da wawul atafi amma la da aka kawo za'ida ce an kawo ta ne litaukidi dan a karfafa za'ida ce litaukidi shi kuma alladhina ma'tufun ala qawlihi lil ladhina ya'maluna yani wala ta'ti at-taubatu aidan ala alladhina yamutuna tuba kuma ba ta zo ma wayanda ke mutuwa hum kuffarun sun ka- sun- suna kafirai fala taubata lahum babu tuba gare su li'anna man mata inqata 'amaluhu dan duk wanda ya mutu aikin sa ya kace da haka duk wanda ya mutu inqata 'amaluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin idan da annabi adam ya mutu aikinsa gaba ɗaya zai kace sai ɗaya daga abubuwa guda uku sadaqatun jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu Allah ya ce ulaika almusharu ilaihim wa'annan abun nuni zuwa gare su ai alkuffaru alladhina matu alal kufri a'tadna lahum azaban alima Allah ya ce kafiran da suka mutu akan kafirci mu musu tattalan narkon azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu wannan ayar ta karantar da mu cewa annat taubata tanqati'u bi huduril maut tuba yana kacewa idan mutuwa ta zo ko kuma alamomin mutuwa kuma wannan ayar ta karantar da mu annal muhtadira lalle wanda ke dokar rai la hukuma li qawlihi ba a hukunci da maganarsa wanda aka ga ya fara dokar rai duk maganar da zai yi a bar mai abushi haka ayar ta bayyana kuma aya ta bayyana ingancin tuba a yi shi ana cikin lahiya kalau sannan a karbe shi da haka imamul usaimin yake cewa sharuɗan tuba guda biyar ne al'awwalu al'ikhlasu lillahi ka tsalkake al'amarinka da Allah ka zam kayi don Allah tuban nan kayi shi don Allah ba don wani ba ba don ka birge ba a shartu sani annadin ka yi nadama alama fa'ala min zambi abinda ka aikata na zunubi domin fa in taba bila nadmin fa tawbatuhu imma fasida li adami tamami shurutiha aw naqisa jiddan in ka tuba babu nadama to tubanka ko ya zam tuba ne wanda bai yi ba ko kuma bai cika ba sharuɗan shi bai cika ba ina fata an gane wannan domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa ana son idan bawa zai tuba ya tuba yana mai nadama yana mai sakakancewa zuwa ga Allah abu na uku al-iqla'u anil dambi ya sance daga zunubin da ya aikata ya zare kamar ya cire rigarsa cewa ba zai sake wannan zunubin ba domin idan ya yi zunubi bai sance ba bai dawo ba ya tuba kuma ya sake to an yi aikin banza kenan sharadi na hudu an yi azima Allah ya huda fil mustaqbali ala ma taba minhu ya daura niyyar cewa ba zai dawo ma abin da ya aikata a nan gaba ba na wannan sabon Allah ta'ala sharadi na biyar an takuna taubatu fi waqti fi waktin tuqbalu bihi tauba ya zam yayi tuba a lokacin da ake karɓar tuba kuma annabi ya bayyana hadisin da al-Imam nasai da Imam Ahmad suka fitar da shi hadisi Abdullah ibn ibn Waqid as-Sa'di annabi Allah ya kara masa yarda Imam al-Albani ya inganta hadisin annabi ya ce la tanqati la tanqati at-taubatu hatta tanqati al-hijratu wala tanqati al-hijratu hatta tatlu ash-shamsu min magribiha annabi ya ce tuba ba zai kace ba har sai hijira ta kace sai an an bar samun yan gudun hijira shi kuma gudun hijira ba a samun sha abada annabi ya ce in ko kaga an bar samun gudun hijira yan gudun hijira sai rana ta hito daga makullarta shine tashin alkiyama rana ta hito yamma kawai ka tahi da sahi kana dibin rana ta hito gaba sai ka ganta yamma ai ka sa an samu matsala to Allah ta'ala ya kare mu to dan haka ana son mutum idan zai tuba ya tuba daga zunubi ba tare da ya doge ba akan wannan a akwai mas'ala wadda ya kamata mu tattauna akan ta cewa idza kanat at-taubatu la tanfa'u inda hululil ajal idan tuba baya amfani lokacin da ajalin mutum ya zo to mi za mu faɗa ga maganar da annabi ya ce ma'amminsa abu ɗalib ƙulla ilaha illallahu kalimatan uhajju laka biha inda Allah annabi ya ce ma'amminsa abdulmutsallim ka ce la ilaha illallah kalima ce da zan kawo hujja da ita gobe gaban Allah in ce ka ce la ilaha illallah mi za ka ce akan wannan matsalar Malam Usaimin ya ce fa naqulu inna hadhihi al-qadiyata ainun wata ƙadiyya ce da ta faru fakama anna aba ɗalib yantafi'u bi shafa'atin rasul kamar yadda hadisi ya tabbatar cewa abu ɗalib zai amfanu da ceton annabi duna ghairihi min al-kafirin banda wasu daga cikin kafirai faqad yantafi bi islami haka kuma zai amfanu da musulunci shi da ya musulunta ai abu talib ya ba musulunci kariya irin yadda babu wani da ya ba musulunci kariya kamar irin tasa to yasa annabi da ya iske shi bisa gadon mutuwa yace mai ya am ya kai amina qul la ilaha illallah kace ba abin bautawa da cancanta sai Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalima ce wanda zan kawo hujja da ita a gobe gaban Allah shi kuma almuhaju tuqbalu hujjatu in ya kawo hujja za a kawo hujja za a kawo hujja za a karba hujjar da ya kawo kuma tana ba za a karba ba to anan sai malamai suka ce shi Abu Talib halar shi exceptional ce hala ce istisna'iyya wata ka ce wadda take an hidda ta daban ammi ne na annabi wanda ya ba da ƙarfinsa da dukiyarsa da komai ba don komai ba don kariyar wannan musulunci ya zo inda yake a yanzu an gallaza masa an cutar da shi an cutar da shi da baki da halshe an zage shi akan wannan da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya yi tsayin alif ya ce kwa cutar da annabi ya cutar da shi wata ran suka yi plan suka ce kai mu zo inda shiki ba son ɗiya ne gare shi ba mu ce mai ya ba mu ɗanɗan amin shi ya ba mu muhammadu mu kuma za mu ba shi duk ɗan da yake so a duniya mu ba shi dukiya sai ce amma Allah kun ɗauke ni mahaukaci ya za in ba ku jini na ku ba ni wani kuma kun ɗauke ni mai hankali ayyau in ba kaza ce aka ce cikin koshi ko hankaka mai da dan mai da dan wani naka hankaka ne hankaka shi ɗaya ne ke mai da dan wani nashi amma duk mai hankali naka naka ne jama'a mai hankali in ba ka zab in dararo ba irin yadda masu kuɗin mu suke a yau illa yan kaɗan Allah ya ba shi kuɗi makoyin ya jawo nashi ga jiki ƴan uwan shi ya jawo su ya ƙarfafe su ya tallafe su sai ya yi ya mai da su gehe wa'inda za su ci amfanin dukiyar shi wasu ne da suke gehe ya zama indararo baka ba gida sai dashi sai ya mutu wa'annan da ya karfafa su ki taimaka ma yan uwan shi wani ya ce min wallahi ya san wani wanda ke zuwa gidan dan majalisa garin su in ya zo gaban dan majalisa ƙasa yake zauna sai ya duka amma radda dan majalisa ya mutu daga ran nan bai sake zuwa gidan shi ba in ya ga ɗayan ɗan majalisa kau da kai yake ƙoƙari yake ya ɓace saboda kada ma su nemi ya taimaka musu ya ce kuma lokacin ɗan majalisa yana da rai ya taimake shi to kai ma haka ya kamata wato ni ina mamakin mutanenmu da suke gasa ɗokar darussa a cikin mutuwa ta ‘yan uwansu masu kuɗi yau mai kuɗi ya kamata ya ɗau wa'azi ya ɗau darasi da mutuwar alhaji wani abokin shi da ya mutu ko kuma mai gidan shi yau mai kuɗi da inda ya mutu za ka ga cewa duk wata alaƙa ta kusa ko ta nesa da abokan shi da makusantan shi ta kace da famin shi ‘yan kaɗan ne ne waɗanda za su dinga kewayowa ko su kake a raba gado da an raba kowa ya kama harka gaban shi sannan ya kamata mu ɗau darasi yadda ɗiyan masu kuɗi yau inda uwan suka mutu suka bar musu makudan miliyoyin kuɗi yadda za su wagara su to kai ba za ka ɗau darasin cewa yau in kan mutu ba ka san ɗiyanka haka za su maɗi dukiyarka ka gina ma kanka abin da yau in kan mutu za ka iske shi wala wani alhaji ya taɓa gaya min cewa malam ni na san yau in mutu iyana ba za su yi wani aikin alkhairi da kuɗi na ba daga waɗanda za su biya 'yan mata sai waɗanda za su sha giya ya taɓa gaya min haka kuma bai taɓa gina masallaci ba har yanzu an yi aikin banza wanga shi nazarin banza ne wani ya taba ce min malam cikin ɗiyana akwai waɗanda wala jiran suka in mutu ya sani kuma ya ki tsayaye wa kan shi karatun ta natsu ya taimaki addinin musulunci da dukiyar da ta Allah ya bashi wani ya zo yake min irin daɗin baki na masu kuɗi ya rasa abin da zai gai lokacin ya iske an kewaye wannan masallaci an yi ta sanarwa ana son a kewaye masallaci mutum guda ya hidda sefa miliyan biyu ya ce ya ba da fi sabilillahi Allah ta'ala ya ƙara wa duke shi albarka ya hidda ton arba'in na siminti ya ce a buga a kewaye wanga masallaci na Allah Allah ya ƙaro mu da irinsu Allah ya tsare mu da dukiyar shi Allah ya ƙara masa albarka yanzu da ya zo ya iske an kewaye masallaci sai ya zo da daɗin baki a karbaka Allah an kewaye masallacin ga kai gaskiya an sha da mu in ce malam yanzu wanga aiki in mutum ya samu ya yi shi ba shi ke ya huce wurin ba ka zo dukiyarka ka bar su ga, ga mata 'yan bakin ciki da iya waɗanda ka san in ka mutu babu wani abu da za su cinye nama kai gaskiya an sha da mu wai irin daɗin baki yanzu da ya ƙara daɗin baki sai ya doji kabe ya ce to ga gudunmuwa ta wajen kabe yana iya sa miliyan biyar bai ji a jikin shi ba ya ce to ga ta gudunmuwa malam na bushe dariya na ci kai wato Allah ya yi gaskiya da ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam game da son alherin kuɗi yana da yawa akwai tsananin son alheri ga mutum yana da kuɗi bai kamne ya hidda su saboda jin yake in ya hidda su talaucewa zai Allah ya kyauta to wannan shine abin da ayoyi suka karantar da mu sai mu tashi aya ta goma sha tara faɗar Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi